نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 29 ga watan jumadar ula hijira shekara 1445 wanda ya dace da sha uku ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da uku sha Allah za mu darasi na biyu cikin littafin riyadu salihin darasi na biyu kuma karatun farko cikin littafin don wancan mukaddama ce muka yi a sati da ya gabata yanzu ne za a shiga asalin littafin kenan babin farko da ya fi littafin يا بسم الله الرحمن الرحيم باب الإخلاص وإدار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية باب فرقو دي يا بولي شي بابنا إخلاصي أتكين أيكي كما دا زوا da niyya cikin dukkan aikin da za ka yi a sami niyya tare da shi wannan aiki na gaɓaɓuwa ne na aiki ne koko na magana ne kuma wannan magana ko aiki na hili ne ko na ɓoye ne iya buƙatar ikhlasi iya buƙatar kawo niyya yan wa malamai magabata sukan yi littafi su bude da wannan babi duk da imam bukhari ba babi na musamman bai amma ya bude littafin shi da hadisi mai jigo akan hadisi na wanda za mu hara a wannan babi yawancin ikhlasi shi ne jigon dukkan wani aiki duk wani abu wanda ɗan adam ko mai imani ke son ya ci moriyar shi dole ne a sami ikhlasi a ciki dole ne duk wani aiki duk wani abu da ke neman na sakamako a wajen allah allah ba da lada ba sakamako inda lokacin aikin manza to dole a sami ikhlasi a ciki wanda iya da fa'ida mai girma da samun sakamakon aiki ba kayo wahalar banza ba kuma da hadarin da yake cikin babu shi a cikin aiki da wahala banza aikin banza ga wahala kun babu lada wani shi ne abinda ya kamata kenan idan muka san da haka yin uwa iya da kyau gare mu gaba daya dukkan a lokacin da mutum ke wani aikin zamana aikin zumi muke cikin muna cikin wani ilimi na addini kan mu aika karatu na akademi akademi na abin tsari irin na nizam kurin na makaranta in samu shahada in samu yabo in samu takarda in samu suna na kiyaye kaza ko na samu kaza wannan ba shi bane aiki mai sakamako a wajen Allah ka yi aikin wannan ka yi wannan karatu da neman sakamakon a wajen Allah lokacin da kake karatu ka yi shi da niyyar wannan amma kai kurin don a ce na kiyaye na haddace na kan kaza babu mana za ka yi asara ne kawai saladanka ka yi da wannan niyya a ranka ta neman an ce shi karatu al'ilmu gaya ce ba wasila ba ce al'ilmu wasila ce ba gaya ba ce ba da ilimin wasila ce ba gaya ba ce me alghaya ta mai imani manhushi samun sakamakon gyara da rayuwa ta lahira gyara alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala shine ilimi da kake yi don ka samu wannan gyara alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala kinan wasu hanya ce hanya ce ta samun gyaran alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala hanya ce ta neman gyaran rayuwar lahira ba shi bane ba gaya ilimi gaya ka lahira ce shi wasila ce kinan idan ya zama to kai kurin ilimin ne gaya ka kai asara kurmun wata kurun in tara ilimi na san hadisi dubu kaza na kiyaye qur'ani na kaza shine mun wanka to baka cikin samun lada mun hoshi gaya ce ita ce gurin mai imani zai bi wannan hanya ta shara ilimin sanin addini da ya cimma burin shi idan muka ɗauki haka ne kuma muka da wannan niyya za mu samu sakamako a wajen Allah na duk aikin da muke wannan shine babban abu wadda ƙwayon za mu gano da mahimmancin shi tun farkon aiki ba ka same shi tun farkon aikinka da mai kawai shi shi ne farkon aiki su samu ɗaukar da dama da baban wani musamman duk aikin za ka yi jigo ya tashi da wani manuwa da ce in ya tashi da wani manuwa ko na abu ya shigo na riya na abu ya shigo aka ture shi da iya na aure shi amma idan ya tashi da babu babu ya shiga to dama an taɓe za mu ga haka a hili karar amfanin shi isa sananna za mu ji a kamar zama insha Allah ta ashabul ghar wani mutane guda uku da suka shiga wani hali wanda babu wani mai huda sun ba Allah ba suna cikin tahiya sun shiga wani kogo su dan huta kurin kalan dutse ba zuwa rijiya bakin kogon ba san ba suna ciki kuma dutse ne wani kunya sai da wani kunya sai da kogon ba wata dabara an ba ta sun diba cewa a yau ba ba wani abu zai gudama wurin ba Allah yanzu me aka shawara kowa ya diba aikin da ya tsakanin da ya dan Allah a rayuwar shi wani aikin ka kayi shi dan Allah kaga a nan ne shi wani tuna irin wannan abin da ya ma uwaye hidima ga uwaye biyayya ga uwaye zamu da zamu da zamu da bayan da Allah kamar insha Allah wani ya tuna irin yadda ya rike amana ta leburan shi da ya mai aiki ya mai tattalin abin shi shi ma hudu da wanda ya nemi aikin banza wata ne ma ta taimaka mata bai taimaka mata ba ta sha mata ta zo ya taimaka mata ya bata ya nemi ta ya ba ta ba da kai zai aikin banza ta mai wanda zai ji wa'azi wannan guda kun kowa sai ce ya Allah wannan aikin da nayi in na yi dan kai Allah ka bude mana kaga nan rana ta ikhlasi a lokacin da kai aikin a wannan sun yi shi don Allah ne inda ya samu shi don Allah ba bai mutu a wani komi amma yanzu nan rana ta zo ta sakamako ga shi abin ya zo kuma an nemi a yi suka nemi Allah dalilin wani aikin da nan Allah don kai inda don kai na Allah bude mana aka bude musu dan bangare guda shi ma dai ya fito nashi ya Allah wani aikin da nan in na don Allah don kai Allah ka bude mana suna duka ku suna wani gaba daya Allah bude musu kawai suka tare su kaga wannan sakamakon yi don can tushen ayin shi don Allah ɗan wa'anin duniya za ka kai malamin zai iya aiki ya wa'azi ya waye karanta waye misali kowa san irin alkagumi aikin da suka yi irin su jafa irin su suna malamin suka yi wannan wani kama a kwanci wani ko na basu wannan na diba aikin tasirin da alkagumi tasirin da jafa misali suka yi su albani zariya misali irin su yanzu aikin idan a ce misali ba don Allah aka suka yi ba Allah ke yi musu wata kana kada duk wannan ban bai musu an wani komi da abu suka aka yi ɗauna aka yi ta karatu aka yi ta waye bai an wani musu komi a wajen Allah duk abin da ka na yi yau a ya ji kowa ya ji an ji kowa ina ya kai kowa ina wallahi ba da an ba da Allah ba bai musu an wani komi kaga ka wahala amma idan ka da Allah suka yi duk wani abin iya cikin mizanin aikinsu suna lahira ana kai musu sakamakon aikinsu wannan fatan haka kyau shi yanwa kenan shi mahimmancin da abin za ka yi a rawa kai shi da Allah ka ka abin damu don Allah shi ne cin mulki komi za ka yi mun ga hadarin rashin shi a misali cikin wata ruwa da bukari mutu da kawo na wanda gashi kiyama ta zo lokacin da adam ya bukata sakamakon wahala da ya tafi a duniya balle an san wahala ilimi ko karantarwa sauransu gashi da nake ba labarin wasu mutane guda uku ɗaya mai kuɗi daya mai ƙarfi ne da ƙarfin shi jihadi da komai aka yi ɗaya mai ilimi ne kamar mutane guda uku da su addini ke kahuwa mai ilimi mai kudi mai bada ƙarfin jikin shi a da su addini ke kafuwa amma ya gashi a hilin kiyama lokacin da wannan abin ka zai amfane su ya gashi da ke can farko an sun sun yi wannan aikin shi mai kudi ya yi don a ce mai kyauta ne mai sadaka ne shi malami ya dace mai ilimi ne mai kaza mai kaza ne shi mai kai ya ji a zuga shi ce namiji ne sarauki ne wannan a can haka suka yi aikin suka shi kiyama manzana ce su ne farkon loma ta wuta haka ne labari za a zo da malamin Allah ce na baka ilimi na baka wata ilimi me kai da shi ce Allah na karatu na karanta na ka tiya kare kare bani kar ya kare Allah ta kazamta kai ya kike kai da a ce maka malami kai da ce maka kai kira'a kira'a zan da maka mota wanda ce za maka mota ko da ce mota da ce maka shekh kazani misali eh Allah ta kai ya kike ga dalilin da kika tun Allah ba mu da umarni ku kama shi gubuka samu huska ku ja ku gidan mota haka za a wa mai kudi shi ma na baka dukiya na baka wadata na mai kai Allah na taimaka maka jininka na ce da talaka da alba ne kam Allah ka kai da kake kai da an ce maka mai kyauta ne an hodi a duniya ku ja su buga ku shi gidan wuta a kame kari ya yi jihadi ya kashe ya waye je kare na Allah ka ban kashi na kaza shi ma kai kam Allah ka kai da kake kai da an ce maka mai kai jarumi ne an hodi a duniya ku ja su gidan wuta to kaga nan kaga kaga rishin me rishin ikhlas sake tun harko mutum kai sha wahala da abin za ka yi neman lada na ibada ka kawa shi da wannan manuwa a shi ne ake samun sakamakon aiki a wajen Allah subhanahu wataala ki muna fatar da wannan littafi ne an kawa shi an yi shi ba dan kurin ba karanci ilimin larabci musan hadisi ka zaka a littafi ne mai gyara masu zuciyarka ya yi masu yeti ka zama mutum musulmi na kwarai ka san musulmi na hakika shi ne manhun da zama kurun ba don kurun makaranta ba na kurun muke ya lafaza muke ya kaza kaza a an yi ne za a ce tun muna wata da tunke mu shi mu kuma da mala saka bil ahiri yanzu amin sai yake cewa bayan yayi magana ikhlasi sai ta wa izdarun niyya kenan lokacin ta fi min amal duk aikin da zaka yi na wata ka kawo niyya niyya aikin da zaka iya bukata iya bukatar niyya zamu ka hadisin farko kamar insha Allah ya ce wannan kuma maganin niyya da ikhlasin cikin dukkan aiki na gababuwa ne ko na faɗari kuma aiki na hili ko na goyi sai bude wannan babi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa li ya'budu Allah bi kulli lahu ad-din hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyim Allah ce ba awa mutane wani umarni daban ba illa umarnin da Allah ya wa bayan shi shi ne illa da ya abdullah sabauta ta ma'alla kuma na bauta ya ce mukhulisi na lahuddi e akwai masu bauta ma'alla masu bauta ma wani a bautar allah wanda allah aka yi zunturutu ba kowa a cikin cikin khilasin abin da aka tace ba komi a cikin sai allah babu komi ba sai da ba akwai ta da za a gani ne iya wadanda ka samu wani abu ne ko don a yabe ka ko don abu daban ne duk abin da aka ba allah ba to Allah ya so abota mun shi kadai sake cewa man amila amalan ashraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya wani aiki a aikin sai hada wani a cikin da ni to Allah bai bukata sai Allah ce ba ruwan da wani aiki can kai da shi Allah bai ciki yace kenan mukhlisin nahuddin wa nafa' ka ratse ka bar duk wani abu da yake da alaka ban Allah adin alaba ka mana kokoro ba gari ka bar shi sun karkace sun bar duk wata hanya wanda ba ta tauhi ba ta Allah ba kuma wa yuqimu salata amsu umannin tsaye da sallah da ba da zakka la ta wa zalika din kai wannan shine addinin mustaqim Allah samu akan shi sai ya kafa dan Allah subhanahu wataala لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم wannan aya ta zo maganar asalin su mushrikai suka yi taqarrubi ha aje a shafa jini a kawo abu aje jikin gumki zauran su wai na iskoki ne ko na abin da ke bautawa to nan Allah da ya mana umarnin yanka layya ko hadaya ba irin su bane su shi Allah ba buƙatar wannan nama ke shi yace laina lallaha luhum wa ladim wa uwa ko jini ko wannan nama bai samu Allah mana ba ruwan Allah da shi wallahi yanalu taqwa minkum abinda Allah yake alaka yake zuwa ga Allah abinda kai niyyar abinda kai ne tsoron da kai dan Allah kenan yin shi dan kai ne kenan abinda ka kudurta kai dan shi ki Allah yake da imanin ka da abinda kai dan shi shi Allah ke iya aiki dan da niyyarka ba iya aiki ba da nama ba ruce nama ko jini irin nasara an bata kula sai kawo wata ayan Allah ke cewa qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamu Allah ga ya musu a wajen Allah in tukhfu ma fi sudurikum ku koyi abin da ke cikin zakatan ku koyi aw tubdu ku bayyana kina a wajen Allah ko ku bayyana ko ka koyi a wajen ya'lamu Allah Allah ya san ku kenan zaka iya yaudarar mutane kai da wata manuwa amma ana karantar da kai Allah ya kanta ka san Allah shi ya san abin da ke cikin zuciyarka ki lokacin da ka kake yaudar kanka shi ya san me yasa kai kuma misali ni yanzu bane ma hukunci wanda kai baka da Allah ba wanda kuma kaba ce baka ewa mutum hukuncin cewa ya kaza ba dan Allah ba a'a wannan ba naka bane iya wani abu a wajen ka haka ne iyawa shi baka ke ba wannan abu ne aiki ne na zuciya bangaren niyya zuciya ana abin yake shi san dan kanshi mutum shi san ne kuwa wannan shi ne ayoyi kamar can baya bayani da mu yace zai bude kowane babi da ayoyi na alkur'ani kuma ya kawo hadisai wanda suka yi magana kan wannan babi da yi wa he ga hadisin farko kan baban yace wa ana amirul mu'minin abi hafs umar bin khattab bin nufail bin abd al-uzza bin riyah bin abdullah bin qurat بن بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه دون يجرو نسبة عمر بن الخطاب ها to kenan wannan abin da ke wannan ruwa umar ke cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul innama al'amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه na yan wani jana ta umar abu hafs asalin abu hafs suna ta baba hafsa asalin magana mai akwai magana biyu wajen malamai wata shahara mai dalilin wa umar alkunya da abu hafs ta harko cewa iya da ɗa wanda ɗan bai girma ba na harko mai suna hafs ta biyu cewa hafs daga zaki ne suna zaka mace ɗan sarmin zaki a shubar mana zaki abin zaki ne kamar alkunya ce ta shaja'a gana ce umar mutum ne dama aka ce mutum aka ce mai kuzari mai kware mai kazar-kazar shaja'i ne ƙwarin sadoki na gaja an ce me yasa suke mai wani akabin ganin kuma ta iya zawa inda yake da kuzari da nishadi zai iya zawa kama doki da kama kunnan doki daya kun ya bara in hausa mun doki zamana ba tare ba da ya kama ya mallaka hankali ya bara zai kun ya wuce bara zai kun ya irin ya ce inda zaki kewa dabba rike da karfin zabura wannan dalili yasa ake ce mai mana abu hafs kana shi abubakar abubakar ma dalilin dangane ne zuwa ga dukiya ta raƙon da yake da shi baka a sanar bakar sanar da raƙomi ne bakara a ce raƙoma bakar namijin raƙomi da ko wata masu shirman cewa abubakar wai baban budurwa wai baban guda shi a ce annabi arma budurwa shirme ne wai baban budurwa ne ake ni wai wai shi da ta baba wai dan dan yashi shi annabi arma budurwa aisha ai ba bakar namijin raƙomi ne bakar shi da dalilin na ba saka saka saman alkunya dalilin alaka da abu sai da shi mutum raƙoma mai dukiya ne ko abubakara cikin sahabbai wasu abubakara an san abubakara dalilin wani abin a zo a gani a abin handaka da aka yi wannan kai abin da aka kewaye wannan da aka yi na musulama wanda ya yi soti daga abin gauru tsiro da makace da kuma shi shi da kuma dangane ne kina ma kina abin da ya kari ne in ma ɗan shi ne hafskin ko dalilin wannan kuzari na magana ta amana zaki wasu a cikin kamata misali dangantaka ce ta akwai ta shaja'a ta kuzari ran ta kuma sarki kuma ta kace da kuma daga naka da zaki ne to abin da yake zama ruwaya ta kace dai ruwaya ce wanda take tazo hanya guda wannan hadisin hanyoyin da yazo wanda kamar cikin malamin Imam Nawawi sai malamin da dama suna mai cewa iya daga cikin sulusun ilimin addini iya daga cikin jigo na ilimin addini wannan iya cikin jigo na tattara a cikin hata addinin a gida uku ya kashi guda dama jigo abin ba niyya bace da aikin ba sai yake cewa abin da umar kibar labar take yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat innamal al'amalu binniyat kaso da ma hasare ma dukkan kowane aiki ana iya da alaka imma cewa da sababbiya ko musahaba kowane aiki iya tare kowane aiki yana tare da niyyar shi kowane aiki iya tare da niyyar shi to nan mun san muna magana ta addini ne ana magana aikin da zaka yi na alkhairi aikin zaka yi neman lada shi muke neman muna neman lada wajen Allah ko abin da muke yi jigo a kawo maka ibar samun sakamako a wajen Allah subhanahu kenan aikin duk da zaka yi kana neman sakamako to ka dibi niyyarka da wata niyyar ka kawo shi iya da alaƙa da niyyar da aka duk da abin da sanar neman sani ƙa'ida ce ama sananna sharɗin karɓar aiki akwai magana niyya kuma akwai magana a sawab magana khalisan sawaban an yi shida don Allah kuma ya zama ya dace da sunna wanda fadar bin ya take cewa da ka ce mai abin niyya shi ne zamanto khalisan ayi don Allah niyya ka ta kwarai ba ta gyara aikin maza ba niyya ta kwarai ba ta gyara aikin maza kuma aikin banza baka ce aikai niyya niyya ke a kene ana bukatar dole aikin aikin kwarai ne ake neman niyya ta kwarai baka ta misali yanzu na zo misali zai misali abin na bid'a ai na da neman lada ne misali shi ta bid'a a duk ɗan bida duk ɗan bida duniya neman na zaki zai samu ba zai samu ba ko da lalaki ne bai samu ba eh huzaifa radiyallahu anhu shi da abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud abu musa ash'ari ne abu musa ash'ari ya kawo ziyara wajen kufa wajen abdullahi bin mas'ud sai su ko su jama'a a masallaci haka suna zamne wani a tsaka da sabi mi'a ta sabi ɗari subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ta kabiru mi'a ta kabiru ɗari Allah akbar Allah akbar kuma kaga aska suke muna so abu musa ce kai kai kai wani sabu musa shi ba sabi ne sabuwa ce sabuwa ya ce gida ma abu labin su tambaya ya ce kai na su kwana sabo wani musan shi ba a masallacinka na iske wani iya lissafa tasbihi kaza ɗari ana kaza ɗari kaza ana a matakin ka ya ce baka hana sai ce a muje da kanka za abin da aka yi suka hoto da ibn mas'ud suka isko mutane suna iya tsaka iya ba su umarni kaza tasbihi kaza ɗari kaza ana yi sai ibn mas'ud ke ce musu wannan abin da kuke yi kuna kirga wani azkar kirga zurban kuma yace wannan da kad ji'tum bi bid'atin zulman aw fuqtu muhammad wa ashabu ilman yace kun zo da bid'a sabuwa zalunci kun yi sabai ne ilimi annabi sabai wannan musan shi mu kaga ce ma'adin ila alkhair ay ablamu muna ne muna ne da alkhair muke ne ne mallaka muke ta kammi musulmin alkhair la yusibu nawa bin wannan zai gida shi ba ku da yawa yawa su kaya su sun yi mun yi ne dan neman ladaki ita ne mun neman ladaki samu ba sai ba kai da wani wani sabla da ba a kabar hanya ka ya ce ibnu usaimi sai azkar bai sa mata Allah wata kabiri wata zabi kaga ba su yi shi ba kan sunna kenan dan sakar sunna kenan ko da kai niyya ta kware to aikin naka ya zama to daidai da sunna shi da tun jigo farko duka ta a nan kasashen da ake kuran karatun ne daban ba aiki ake da shi ba inda an ake yin wa'in da duk da makarantun ake nan kan gargajiya sun zaure ba inda babu risala ba inda babu risala zan karanta mukaddama tinta inda tunnan ya ga maka babu la qawla la iman ta ila bi niyya wala niyya la bi amla wala qid wala amr la da aiki ta da aiki bai da niyya niyya yace kuma sai an samu aiki da niyya da aiki sai an samu haka sai an samu ya samu muwafaqa kina aikinka da niyyarka ba ta ga aiki aikinka ya dace suna da sallama kenan ba na yi barka kenan nan magana niyyarka ya zamanto ta ƙwarai niyyarka tana gyara aiki na ƙwarai in za ka yi aikin kirki ne na ƙwarai to shi ne ake bukatar kenan niyyar da kai da shi za a baka ladan kenan ko aikin ƙwarai ne kuma babu niyya ta ƙwarai ka kai ka banza ta kai ya samu wafaka iya aiki ne mai kyau sallah ce azumi ne komai a karatun qur'ani ne rimin na sunna ne gaba daya aikin ƙwarai da ko amma sai aka tura abun ba dan Allah ya kai ba kanu ma banza ce dole sai an gamu halisan sawaban dole nan kenan ayyuka ana ba mutane sakamakon aikinsu biniyat niyyar da suke tare akan wani aiki mu da mace ma al'amal kenan ba duka aiki ba aiki da ake neman lada a wajen sunta yace wa inna ma li kulli mar'in ma nawa kuma kowane mutum ana ba shi lada sakamakon irin niyyar da na ce ta niyya ikhlasi ka tugu hawa hawa ne niyyar ba ɗaya bace ba zai mutum zai aikin ake akwai wani aikin aikin na Allah ne amma ba ɗaya ne ka taka ba sai ta tambanta shi aka ce ku sallah mutum sau guda ya yi ka lada amma zai nima mun lada kwarai kuwa zai nima mun lada maka wadda kenan mutum ya samun gwargwadon ladan shi gwargwadon mutum zai misali mutum zai iya misali wani aikin alkhairi amma ba misali yanzu misali wani misali wani misali zai taimaka ya ta yi an sharanta zai so kaya masu riba ko wata oda ce nake yin ji ga amma an bar dama ba hada ba a yi kasuwa a yi a yi wannan a yi kasuwa kuma a yi aikin hajji ko a yi umara ba hada ba sai farin ya ba dama to sun zo ɗaya wanda shi bai su yan komi kurin ladan kaɗai ya kai shi sun zo ɗaya a jibin zuwa ɗaya kenan ladan ba ɗaya ba ne ba an ji ba ɗaya ba shi wannan kurin zunzurutu kurin da abin da kai shi amma shi ma wannan abu yadda shi ba an bashi dama amma wajen hawan niyyar ka ta gurin kan ka san ba ɗaya ba ka san ka san darajar niyyar ba ɗaya bace ba gaskiya da kalkar ɗaya ko aiki haka ne eh an ce ya halitta mu amma ba a gama akwai abu da ke kallo shi ya lokaci da kurin kenan niyya gwalgwadon ladan gwalgwadon gwalgwadon niyyar ka ko a takaice kurin sai ce kenan kowane mutum ana ba shi ladan kenan sakamakon niyyar shi tun sai ka magana faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli wanda hijira da yi ya wannan hijira zuwa ga Allah da manzon shi sai Ibrahim ya ce inna muhajira ila rabbi inna muhajira ila rabbi sai Ibrahim ko hijirar da kai da man kurin dan ka samu yan uwa kalmar hijira abin da ya shahara daga makka zuwa madina wannan shi ne farkon al'amari kuma ce ba hankali ba annabi kayan ma zuwa madina sabai sun hijira zuwa habasha akwai lokacin da ya zama doka ce duwan da ya imani in dai ba ya kasa ba babu hanya ko mai rauni ne dole ka sai madina wannan lokacin dole duwan da ya imani matuƙa inda ka zai guda lokacin ka kwatse a madina haka ake har allah sa aka bude maka bayan buɗe makarantar lashi ta bada fata lashi ta bada fata lashi ta bada fata babu hijira bayan buɗe makka yanzu kenan to lakin hadin jadin waniya yanzu ba wajibin ta hijira ba wajibin hijira daga wani gari zuwa madina yanzu kenan duk inda kana ya zaman ka amma ya zaman to wannan duk inda kake akwai wannan tashin kiyama ta akwai hijira ta gudu da addinin ka duk inda kake baka iya zartar da ibadar Allah yanda Allah ya ce kai to dole ka bar wannan wurin in dai ka iya baka uzurin ka ce a mu garin mu an hana ni sallah a hana ni azumi to ya zan kasan mu ce a a za ta mada alantu ba adilla wasi'a ta hauji rufiya za ka ga ta mutuwa an ka san ka samu matsala za maka nan an ka ce a ai ni ka zaka zaci a kasa Allah ba ta hauji ka je nuru da mu ka kaura ma kenan hijira ta tashi daga wurin da ake samu Allah ko baka ba wannan wajibi na tashi kiyama kuma ko ina ka je samu dan bautar Allah wata hujira daga gidan musulunci zuwa ga zuwa da gidan kafirci zuwa gidan musulunci wannan tana nan la masha Allah to wannan magana ta yace wanda ya hijira shi dan Allah da manzon shi yayi kuma hijratu illa wasu hijira ta Allah kin da manzon shi kin sai hijira ta hakika wanda ake nema yace wa man kan hijratu li dunya yusibuha aw mar'atin yankihuha amma da hijira da ya yi ne don wani abu na duniya zai kai shi bashi ne zai kai shi a wani ne a can akwai kasuwa ko in ya shiga layin muhajirai zai samu kaza ko kuwa wata ce ta hijira zai bi ta wannan anan akwai abin da ya shahara akwai masarci muhajir umar kais da ake ta shahara muhajir umar kais wannan kisa malaman hadisi masu taƙiƙi kamar su imam annabi ta hafiz bin hajar sai ibn rajab sun bayan cewa wannan alaƙa wannan hadisin bai alaƙa da wannan hadisi amma ya shahara a wajen malamai sai a kawo na wurin muhajir umar kais mas'ala ce daban ba a kan tabbata manzala ya wani magana ya samu akwai ruwa ta tabbata an samu wata mace da ta yi hijira mai suna umma kais wanda tana da farin jini akwai ko wasu sun yi hijira saboda ita don sun bi ta can don samar manta wannan masala daban annabi ya yi an yi ta amma ba ta alaƙa da wannan hadisin bai alaƙa da wancan kowane wurci da ba annabi ya musu da ba wannan kurin an gama umar lokaci ne kurin duk wanda ya hijira dan duniya ko wata ta kai shi ko wasu ko wata jama nan kira ne zuwa ga mutum idiba da zai hijira shi an kai da hana sai ta hijira zuwa ga alamunan shi sai da ya kawo maganar hijira ta kirki a yi ta yi fa hijiratuhu ila Allah wa rasuli hijirar shi zuwa ga Allah ga manzon shi amma da ya kawo maganar duniya ce ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها اما تركها فهجرته الى ما هاجر اليه فكذا ne ba sai Abu Saka wani ke cewa kaga nan wani usulubi na sunna nabawiya annabi dan gwanin hijira shi zuwa ga wani ba ma mace abin ba dan rishin kiman abin hijira shi zuwa ga abin da ya hijira a ce zuwa ga mata maka zuwa zuwa ga duniya ba ila ma hajar ilai ba a mace ma abin da abin bai da kima amma ta aka ce zuwa ga Allah ga manzon shi amma shi wanda idan duniya gwada wata wace a ta hijira shi ila ma hajar ilai akan abin da hijira can da shi kenan bai samu sakamakon hijira a wajen Allah subhanahu wataala na yin almuhim dai jigon wannan ruwaya imam bukhari ya rutu mai ake cewa don kwarai tana cikin jigo ta a cikin littafi ta ce harkon hadisin da fara buɗe littafi ganin jigon komi shine niyya a wajen aiki kuma za ka samu sakamakon abin da kai na ci akwai na abu da hudu bashi ɗan da yake ɗan adam sai wani zai aiki ta don ka ce ya riya ko iya tsoron riya ci lalle cikin magawata suna cewa suna suka ce muna munafasa da zuciya zuciya ga take ya ce wahalar da nake sha kuma ka sha wajen hudu riya ko wani abu da mai ikhlasi aiki na musamman ya kai da zuciyarka lokacin da shi ɗan ya bujiro maka ka ture iya bujiro maka kayan niyya don Allah ka shiga amma sai shigo ba barin ka zai ba don ya san jigon sakamakon samun na danka wannan shi ne jigon sakamakon da ka samu da ake da kana alkhairi wannan ikhlasi shi ne sai ka yi wani duk da za a yi sama kwana daban to an ce a nan daga cikin makircin shi za ka yi ake alkhairi a to ni kuma ka in yi kuma a ce mun na yare ko ko an yaba ne bace zan kare gwanda an bari ya ce anan ya same ka ya ci riba ka bari shi ke nan a ya kai shi ko ta bari maka kai kai shi kai dan Allah kai da gwamnati kaka bari barin aiki dan ka ce aka zaki aiki alheri aiki zaka na kware dan ka ta kare ka bari shi dan ya ce saka ga gamar ka a kai muna kai kai shi kai kware dan Allah Allah sanniya ka kaka bar aiki alheri don ka ce ko zuciya ka ce ma kayi nigeria duk da ake kullum ala ake zuciya ka iyawa ake a hizbi bujuru a hili ba bukatar ya ji ba ba bukatar ya ka boye an ka bari ya wuce kenan ya ka bari ya ka yi kurin ka yi baka aikin zika amma an ce ka yi kai ka sanya ka zaka yi akwai abin da mutane kana mata tuhuma da a wani yayin da mutu haka mana suka tawa ba musabai ba su su kawo suna giri wani ya kawo dukiya kayan guda su umar su usman wani ya ka hannu shi ne sun bitsira wata kai yayin da hudu gurin wani yayin da za a ci shi mai dukiya ne wani ya ka hannu ce wani mai Allah zai don abin naka baka baka kai kan gidan Allah haka suka haka aka a tabuka haka suka wallahi suna geri suna geri suna suna muku hukunci suna geri suna hukunci wanda ka da yawa kana kuna da dukiya ne a ce yayi ne kuran wani ya ka dan ka dan hannu eh ana neman ka kana mai Allah zai dan ku na so kenan kullun kai dai ka yi ƙoƙarin yin da Allah kurin Allah sun zuciya kurin kada ji da kowa kurin shi ba mu kurin wannan shi ne abin hadisin da ka a wannan wani sai wa an umar mumini umar abdullah a shi da radiyallahu anha qalat an ce umar ne kuma an ce umar abdullah za mu ga in karanta sati da ya gabata ana ce ma imam nawawi abu zakariya kuma lafiya da abita aiwa ma haka sai ibn sai ibn tamiya sai alima mana ana ana alkunya kenan me ake cewa iya daga cikin lakabi abu na karan mutum gairin mutum abu na musulunci farkon cewa ce baban wani ko da baka da aisha ba ta ayyuka an ta tuma abdullahi na aka riga mata wannan iya cikin abin da ake salam ce ba ko baka ayyuka baban wani ko iya cikin aka sunna ta magabata kenan umu abdullahi aisha ke zama anha ta ce ƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ga zurje shi da ka'abata faɗi da kanu bai bai da'a min al'arad yi kusurfa bi a wali mu a kirin ƙala ƙulutu ya rasulallah kaifa yi kusurfa bi a wali mu a kirin wa fi mu a suwaƙun wa mallesa min ƙala yi kusurfa bi a wali mu a kirin ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه amma lafazin bukhari makaranta abinda yake wannan ruwaya aisha take cewa ta ji kiyan da kunnanta ko tana ba labarin kai manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gazu jeshu da ka'abata wani wasu mayaka za su kawo hari ka'aba fa'iza kanu bai da'a min al'arad suna tahiya sun nuwo ka'aba in suka zo wata falfajiya ƙasa ta yi liberal babu haƙo ne bashi ko ɗaya wani hili nan an ce bai da akwai sunan wani wuri tsakanin makka da madina ko kudin asalin kalmar lafazin bai da iyanin kudin ƙasa wuri da yaran haka ba komi kudin ba shi gaba ruwa ba komi shi ne zaran abin kudin ya sun zo daidai wata farfajiya ta ƙasa ya kusafa bi a wani mu'akari ƙasa sai ta buɗe a haɗe 'yan harko da duka su gaba ɗaya ƙasa ta haɗe su a rihi an ƙare ƙalat jin haka aisha sai ta ce ƙulutu ya rasu lalla sai ta ya manzan Allah كيف يخصر بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم والاسم تجي يا من زعل الله سلام تايا za a kisa fiye al'umma gaba ɗaya yan marko da yan kashe gaba ɗaya ce kasa ta da su alhali a ciki akwai ya kubayi na a sawar kwamar da a suka ana wanda kun shi wani dashi aka gurbe da kubai da wani ina shi wani suna kama na yan kasuwa a suwa kuma suka wani mutumin da shi ma bai rayu ko dan jami'i ne kwaron iya dan gida ne ko faranin zo a kai da shi ta ce ma dasa minu iya cewa ta ko man da hanya kun daga masu hanya ta gaba ba tare da aka zo ko hanya hanya ta gaba su suka tafiya kuma ce gaba da rasul da kowa kasa ta ce gaba da tun an an ce farko karshe gaba da abin da ana ta to kusa da awalin mu'akhirin za ki tafi yan farkon tawagal da ya duk kasa za ta hada gaba da to nan su waye waye na malamin da ce akwai akwai labari ya tabbata zuwa ka tayi wanda ne ba cikin ƙarshen lamari zai zo yawa ka'aba ɗaya ɗaya birgi-birgi wani ba wani ba labari zai yawa ka'aba ɗaya ɗaya al'ala Allah zai ba shi dama an ce wannan ba shi bane wannan wani an ce imma lokacin da mahadi zai fake neman tsira a makka lokacin da ana yaƙi ƙashin zamani ne don shi wannan tawaka a shi sun sauka tani ya shiga kaba ya je mata daidai a kirma shi wannan wannan kusko ba su je ba su wannan ba su je ba kenan za su je ne a hanya ƙasa za ta haɗe su kenan an sha da tawa mun wani tambaya tana mamaki ya za a yi a kisife a haɗe gaba ɗaya ɗan murgo da ƙarshe sai a ciki akwai ya bayi akwai rikiya ɗan ta hanya ta gama su tambaya ta me ka haka sai ki ga mata tabbacin cewa eh yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim haka ne ya tabbata za a kisife gaba daya yan farkon tawaga da karshe thumma yub'athuna ala niyyati na'am
gobe kiyama ne za a tado kowa kuma da wata niyya ji a yan tawagar akwai wanda ya za a rushe kaba ya ciki a hanya ta gama to tsaye same shi ciki kai ma jayo ka aka yi ka baka ciki na yawan menene ana za mu ɗauki mahimmancin niyya kuma da cewa da haɗarin walatakalonar zai zara mutum su kwanar ba ko tun su kwanar kan ku za a nan iya kwanta maka ya hankali zama cikin zana manza shi ne hankali da zama ko kai baka ayyan manza ka je kallo da kai ake kana kallo turatar da kai ake kai ba ruwan kokar kallo kai ka magana ciki me ya magana ciki kenan a nan ko da wani kaje nema ko da abu ya kai ka bayi ba da kai ake aikin mazan ba azaba da kasar ta Allah kana ciki bata bata bata baranka Allah ko da wata azaba haka kan su wannan abu sai da ya koyi ba amma dalilin suna tada mutanen manza Allah ya gama su gaba daya can daga baya za ta da kowa kuma kan ne shi Allah ke kwarai ne hankalin mu aya tara wannan ruwa da bukhari kata kuma sai makata amma wannan cewa da lafazin bukhari ne sai dai ita aisha ke ku wa ana aisha ta radiyallahu anha ku qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa zastunfirtum fanfiru nan sallallahu ya ce babu hijira bayan bude makka mana bayan fito makka shekara takwas don salama sai ɗauke wajibcin hijira kowa ya zai madina har in maka ada ta da maka ba dole ka tashi ka tafi madina mutum ka iya sai dai yaro ne ko mara ƙarfi da mata sauran aka ba aka ba su uzuri da dole ga maka sai madina akwai tsaya ta da aka daula to yanzu da bayan buɗe maka annabi sallallahu alaihi ce babu hijira bayan buɗe maka kenan babu wajibcin hijira kankan amma kuma ta kuma garin musulunci amma duk da babu hijira yace wallahi jihadun waniya amma jihadi iya nan kuma da niyya in ta ɓaci ko ta ta dashi kullum kana shirye eh kana shirye in bukata ta kama wanda su tafitun farfiru idan aka nemi huta ku huta ku huta kin jihadi ya kama kuna zama kuna saman lafiya aka aka kira hutu jihadi ku huta babu zama magana kenan amma da kenan niyya tana nan kenan me niyyarka ta da ake magana cewa duwanda ya mutu babu amiri tare da shi ya mutu a ta jahiliya irin abin da kenan mutum ya zama to kullum iya shiri in ta kama jihar bismillah zai mutu fesa biyu da a kowane hali iya da wani niyya to kama kanta kana niyya a ranka ko da babu shi so an zama lafiya ma jihar kama fesa biyu da kana kana shiri za ka zai jihar fesa biyu da wata ka jihar da babu shubawa a cikin shi kuma za ka iya yi sai wata wanda yana wa bukhari ka ta musulmi ya kawo سي وعن أبي عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اقواما حل... ان اقواما حلفنا بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا حبسهم العذر babu da ke cewa yake ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin tahiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa muna cikin tahiyya sai manzon Allah yake cewa inna bil madinati la rijala masritum masiran suna cikin tahiyya cikin daji yace lalle a madina kenan a gida akwai wasu mazaje ku da kuke nan ya ce masirtun masira ba ku yi wata tahiya cikin damar kuwa na tahiya wala qata'atu madiyan ba ku ci ba wani ba ku ci ba wani kwari ba na kuka wuce wani kwari ki duk tahiyar da kuka yi wani kwari ku tsaka ku wuce suna gida a madina amma illa kanu ma'a sai suna tare da ku kenan kamar suna tare da ku da su ake suna gida mata suna gida amma da'awar da kuje kun cinye kori da kin aka tsallaka aka shiga aka tsallaka ta cire wane ne na hawan tudu waye amma suna gidan amma tare suke da ku kori kuka yanki wani lokacin tahiya ne dalili ita habasu mun mara wanda suna niyyar tahiya kada nan mutum ne ko suna da niyyar tahiya amma babu lahiya ina so in tahiya amma babu dama ina kwanci ina jiya to wannan niyyata wadda Allah ta niyyata wannan ko bane yake ne mai niyyar Allah ta mai niyya wannan mai niyya duk da gida da ne za a bashi lada kamar da shi aka yi iya gida kwance amma iya samun lada tahiyya da ake a cikin fi sabilillah yace wata ruwa yace suna can illa sharakukum fil ajr sai sun yi tabbaci wani kuta illa illa kalma kun ko wani kuta kalma kun hita illa sharakukum fil ajr fil ajr sai suna can amma sai sun yi za su yi tarayya da ku a cikin ladar da kuka sa amma suna gida wannan ruwa ta musu ce imam al-bukhari ya kawo wannan ruwa daga anas ibn malik radiyallahu anhu qal qala take cewa an anas yake cewa raja'ana min ghazwat tabuk mun dawo daga yakin tabuk قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سيكت إن أقواما خلفنا بالمدينة أقوى سمتاني دمك بري أمدينة nan har ma ana dawowa a tabuka mun baro su mutane a madina ma sallaka na shiriban walawadiya ba mu bo nan shirib hanya a tsakanin duwatsu da ke bi a tsakanin dutse amma ko na ka taka ana huce ana tsakanin dutse an kariya hanya cikin duwatsu ta shi'ir kenan duk hanyar lungun da muka ba a cikin duwatsu da duk hanyar da muka ce duk kwarin da muka tsallaka muka wuce illa wahum ma'ana suna tare da mu kamar tare suke da ya aka yi suka samu wannan matsayi suna gida muna daji muna tare da su ya ce habasu mun uzur wani uzuri kaga nan ba su zinaya ba kawai da zai kasance iyayewa babu abin hawa iyayewa babu wani abu daban zai kawo wani abu daban zai kawo iya ne ta iya iya misali jiya wani abu daban ya gito mishi wanda bai iya bari ta yi to wannan za a ba shi lada kamar wanda suka fita kaga wannan wani abu ne na alaka tsakanin Allah da bawa da aka bar wani a gida shi Allah san mene ne wani ba zai sani in dai hakika a zuciye shi iya so wuta wannan uzun hana shi to Allah zai ba shi ladan tafiya da kuka magana ke niyya ne aiki da niyya sai wa ana abi yazid ma'an bin yazid bin al-aqnas radiyallahu anhu wa huwa wa abu wa jaddu sahabi shi da uban da kakan duka sahabbai abu yazid kuma ce ma'an bin yazid ya sama kai dan sunan baban shi yake cewa kana abi yazid baba na mai suna yazid kace abu kace abu yazid bane ba a kana abi yazid don ga wata ta baban yazid na abi yazid yace abi yazid ba abu abi yazid baba na mai suna yazid akhraj dinanira yatasaddaq biha ya hudda wasu dinarori kudi na zinariya zai sadaka da su fa'udaha inda rajulun fil masjid sai ba wani mutum a masallaci sai ga mai bukata wannan kamar shi uban ya ba wani a masallaci ya raba shi ma'ana ya ce babu yake na zide faji'tu fa akhaztuha sai na zo ni kuma na amsu wannan kudin a hannun wannan bawa da aka ba fa'ataitu biha na zo gida da kuɗi da baba ya bada a masallaci a bada faƙa da uban iya ga wannan kuɗi a hannun ɗa ce wallahi ma iya ga arat na rantsa ba kamar ba kai ne ba ba la ba kai ne ba ba ba dan kai ne ba ba ko ba kai ne ba ba kai ne so kai ne ya amshi kurum shi ba kai ne ne ba ba wallahi ma iya ka arat wallahi ba kai ne ne ba da rantsa da Allah ma iya ka arat shi kuma yanzu ya ce fa kasamtu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kuma nake kara da manzala yana rai na kai kara wajen manzana sallallahu alaihi wasallam ga abin da baba yayi ya je sadaka a masallaci ya ba wani ya raba na je na amsa wace ba shi ba ba dalli bai ba ya amshi da wani kiya manzana ya raba da kima yace laka ma nawaita ya yazi wa laka ma akhadta ya ma'a yace kai yazid abinda kai niyyar sadaka shikenan Allah baka ladanka ladan sadaka kai ko baka ayyana wani ba shi kuma yadda haƙe ci ya doka kai abinda ka doka ka doka ya ji halakkin kai ka dake halak kai kuma tsoho da kai Allah baka ladan niyyarka duk muna magana magana niyya Allah ya ba mutum ladan niyya dai ko da nake niyya mun ka zana kisa sananna wanda wani bawan Allah ya mutu ya sadaka da sadaka cikin dare da ikhlasi zai ya taimaka ka a gani ma cikin dare wuta da dukiya mai yawa ya ji muka ma wani a shebarawo ne kuna ganin Allah iya wayewa haba ce yawa ta hanyar ta haba a jiya cikin dare da ka samu garama koran ka ka tawayo wani ba Allah je ya ba ya kara ya kara tafki ruwa ya je ya ba ya ji sadaka cikin dare ya ba wani mai kudi ai ya ji Allah ce na banza ke nan ya ce yana sake wuta ya sake wuta cikin dare kuma ya suna mawani ashe mai kudi ne a kashe ɗaya ɓarawo ne ɓarawo ne ba a cikin yaba mai kudi ba ɓarawo shi ma gara alawa ya kawo je tare da ɓarawo kurin gara ba za a taɓa da zamu wani je kamar ka duke mai yawa ya ba ɓarawo ya ce kuma Allah kuma ɓarawo kuma za a taɓa da shi sai kamar da shi ya ga ya ga ya ga ya tabi gaba daya sai karshe dai Allah bala mai amurki ne ka tabbatar da abin bala mai amurki wannan fara wannan mai kudi da kaba kakkai na dama iyayewa zai dauki darasi a shi ana sadaka a boye a shi akwai bayar da masu yin sadaka da dukiyarsu wannan abin da kai mai zai taimaka mishi shi wannan barawo da kaba iyawa ya kame daga sata ya samu jari dan ya da mabajari ne a takaice na ana ana bashi ladan niyya da kai Allah ya baka ko da kuma saka da kai ka samu wani nan ne ka ga wannan yi dan Allah dan samu lada amma bai dace ba da hannun da ya so amma duk da bai dace hannun so ba shi Allah bai ladan da yi a takaice kawai magana kenan shi magana kenan aka raba rigima cewa kai Yazid abinda ka bada Allah baka laka ma nabi da Yazid kai kuma laka ma ka tsaya ma'an ma'ana ba da kuma da kenan shine magana muhimmancin niyya cikin komi Allah ya aiki da niyyar da kai ita ake masa kamar da duk bayan shi ne kuma sai wa ana abi ishaq sa'ad bin abi waqas malik bin uhayb bin bin abd manaf bin sa'd bin zura bin kilab bin murra bin ka'b bin lu'ay al-qurashi az-zuri radiyallahu anhu ala ashad al-mufid bin janna radiyallahu anhu qal no asan sa'ad bin abi waqas ne shi ta abu ishaq yake ba da labarin cewa wani abin yake cewa ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amul hajjatul wada min waje shadda bi fa qultu ya rasulullah inni qad balaga bi min alwaja ma tara wa ana zumal wa la yurithni illa ibnatu li afa atasaddaq bi thuluthay mali qala la قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير قلت والثلث كبير إنك أن تذر ورثتك, ورثتك على أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لم تنفق نفقة نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تسأل في ثمرتك قال فقلت يا رسول الله وخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زرت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقواما ويضر بك آخرون اللهم مدي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سأل بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمات بمكة متفق عليه abin da yake wannan ruwaya sada bin abi waqas ya sami jiya an ta yake haji an sa annabi an san annabi sallallahu alaihi wasallam hajjin ban kwana bayan da kwana 80 da alkali da bai ko da hudu ba hajjin ban kwana yace na samu shi la ce ce me yake ta ja annabi sallallahu alaihi wasallam yaudu ne amma yazo gani na kinan an ce ada yaudu mana ganin ziyara ta mana lafiya yazo gani na am hajjo da a shekara hajjin ban kwana min wajen ishtadda bi akan wata shi lafiya ta matsalani gina kwarai abin ya mai tsanani har ya wata da ganin abin ya tsanani a ga alama dai da wuya a tashi ya ce faƙult sai na ce ya rasu lalla ya maza ala inni kada balaga ya ce inni kada balaga di mina wajen matara kaga dai halin da nake cikin rashin lafiya kaga yadda hali na kai ke na kai wani hali gaya rashin lafiya kenan kamar dai ana ga ahun tsammani kun mutuwa zai ya ce wa anu zumal ni kuma na dukiya da kudi na Allah ban wadata kuma matsala wala rikin ne musulmi ban da da ba mai gado na mai ya ɗaya gare da kuran kina ɗaya ɗaya gare shi kuma ga kudi ya samu da ya fata gado dukiya gaba da a fa a tasadduq bi thulathay mali ya kaɗai gare ya kaɗai ɗaya gare shi kuma ga dukiya kuma dukiya ke mutunci mutunci gaba daya shi ne tambaya zan iya sadaka a fata sadaka da sulusai mali zan iya sadaka da kashi biyu cikin uku sulusai mali sulusai mai kenan dukiyar a raba a gida uku kashi biyu kenan zan iya raba a gida uku in ba da kashi biyu sadaka na dukiya ta rasu lalla annabi ce la baiwa kakkai yace fashatar rasu lalla fashatar rasulullah mai fashatar mana rabi mara rabin dukiya ta kaza kashe biyu cikin ya yawa to tunda bai yawa mara kashe biyu fashatar ya rasulullah zan ba da rabi ya rasulullah na mace la na ce fasulus ya rasulullah zan ba da ɗaya cikin uku na bai ce fasulus ce fasulus kabir ko kasir sulusi shi ma da iya da yawa amma amma mutum dama har kashe uku wannan an baka dama amma iya kashe ƙolon ruwa kenan ana ce surutu dan zai duka yamin gina ce gina ce surutu ma iya da yawa annabi ya san me kudi da yawa gaskiya ce surutu ma iya da yawa amma yake gaya mishi muhimmancin kulawa dan za ka mutu ka ce dan ka karkar yanka ka basu ba komai annabi ke ga muhimmancin barin diyacin kyakkyawan hali yace innaka an tadar wartaka agamiya khairun min an tadar mu'alatan takfurun nas yace sa'ad ka san da cewa ka bar diyanka cikin halin wadata ya yi alkhairi da kabarsu suna maula suna roƙo wata don tsoron Allah ka duka rabar duke gaba ɗaya kai ka taye ka ka bar da wahala a matuƙa Allah ba ka kaka mangar su shi yasa shari'a Allah ya hana kai wasiyar sama da ɗaya cikin uku ko kuɗin ka ne amma an baka dama iya ka ƙololuwa abu da ka mallaka ka bar ɗaya cikin uku shi ma iyaka ne iyaka ne iyaka ne yaranka kuma ga ƙara ba da dama yau ka ga ƙeta don ta ɗanci kace ka ba da to shara ba ta yarda bakin abin za a baka za a baka ɗaya cikin kunne kullum saura dole ba magana kuma ko ka ba da suna ta bisa da ba suna da haƙƙi sai a take abin ta bisa da ba nan shi na takaice da almuhim maganar cewa kulawa da iya kuma addini cewa duke gaba duka ba da gaba da kika zamana a kula da Allah ya mana cewa jawabi ga min mana kana ko min amma da ku min wani abu daga ciki ba gaba ɗaya ba ka bada ka zama kuma gaba ɗaya haka ne kamata mu tsaya Allah kan gaza gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته